أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه آه جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wannan takaitaccen bidiyo ne da zan yi dangane da jama'ar mu da suke ta kiran waya da sauransu akan abin da bidiyo wani bidiyo da aka gani na sayyidi abulfatihi asadul faida wanda yake yawo duk da alhamdulillah na ga sayyidi yanzu ya yi maganan a takaice ya yi wannan bayanin da sauransu to wanda ba su samu suka gani ba ina son ɗan ƙara wani bayani guda ɗaya a cikin wannan harkokin da suke faruwa. da farko dai muna gaya wa tijjanawan duniya gabaki ɗaya mu ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah su wahabiya kamar yadda kuke ganin su a wannan abun da ake yi na harkar radde-radde da harkoki wanda suke faruwa a yanzu har aka kawo wannan gabar da ake kai ba nasarar kowa ba ne mu ne mu tijjanawa dama Allah ya ce mana a hasiban nasu a yutura ko a ya kulu amana wa hum la yuftanun yanzu mutane suna tsammani kawai za su ce sun yi imani haka kawai a bar su haka babu jarrabawa Allah ya ce zan jarrabe ku to da haka wannan bidiyo da ake yadawa da sauransu duk da sai ya riga da yayi bayani jiya ni alhamdulillah jiya bana nan amma daga baya aka kira ni cewa lallai DSS sun gayyace shi kuma yana tare da Saidi Malam Nasir da Saidi Manjinet inda suka je suka yi abin da ya kamata duka suka fito suka ce mana lafiya lau ba wani matsala. To alhamdulillah wannan abin da ya faru kamar yadda yi bayani ko da ma abin ya fi haka ai hukuma ba wanda ya sai ja da hukuma. hukuma kuma abin da aka kai mata da shi za ta yi aiki da haka muna girmama dukkan jami'an tsaro na Najeriya muna girmama su muna ganin mutuncinsu muna ganin girmansu kuma yau don an yi wa sai da abul fatai bidiyo ko da singileti ko da me in dai don kare addinin Allah ne wannan abun murna ne abun farin ciki ne da haka wannan babu wani embarrassment ko wani walakanci ko wani abu mu ba abin da za mu faɗa wannan sai mu ce wallahi nasara ce babba gare mu kasancewa yau ɗan izala ne ya kai ƙaran mu akan mun zage shi jama'a ku duba irin wannan upside down yau a ce ɗan izala ne ya rubuta takarda cewa albanin zaria albanin zaria an ci mutuncinsa don haka ana neman ana neman a bashi haƙuri wai ɗan izala ne ya kai wannan ƙara kai ka san ko kai ɗan izala ne ko kai ba wahabiya ne ka san wannan abun dariya ne don albanin zaria a cikin wanda suka ci mutuncin ɗariƙa yanzu haka yana kabari yana ganin abin da ya shuka ba wanda ya zagi mutuncin ɗariƙa a duk izalan najeriya da bala'in Najeriya duk abin da aka yi na addinin musulunci babu kamansa. Kowa ya sani yana da bidiyoyi wanda yakan kama sunan shehinai, kama sunan ɗariƙa. To gyaran da za mu yi wa jami'an tsaro ya kamata su gane wani abu ɗaya. Duk wanda ya kai ƙara tun da ba iyalansa ba da muka gani akan takarda. Mutane ne wanda suka ce wata ƙungiya ce wanda take kare muradin albani. To da haka yanzu wannan ya nuna mana muna kira ga dukkan 'yan ɗariƙar tijjaniya na Najeriya, mu bazama duk malamin da ya zagi shehinmu daga ran da aka haifi izala zuwa yau, to wallahi ya zama mana dole. Duk wanda ya taɓa malam ko shekara da ko yana ko yana tsakiyar wutan jahannama ne, dole ne a fito da bidiyoyin nan, kowa ya rubuta ya kai. Alhamdulillah, ai an zo gurin abinda muke nema kenan ya samu yanzu. sai mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala tunda dai yau a ce yaran albani su ne za su iya kai ƙara da sunan cewa an ci mutuncin albani ai kun ji kunya wallahi kun ji kunya yanzu za ku iya irga bidiyoyin albani wanda suka zagi ya zagi yan dariƙa ya ci mutuncin yan dariƙa ya zazzagi shehinan mu gaba ɗaya kun za ku iya irga wannan to tun da alhamdulillah dama muna tunanin ƴaƴansa za su iya kai ƙara amma tun da ba ƴaƴansa bane wata ƙungiya ce ta kai a madadinsa ashe kenan yan dariƙa duk inda suke a duniya yanzu daga kan kabiru gombe daga kan dukkan wanda har jafar da ya rasu duk abin da ya zafi ɗariƙar tijjaniya da shehunan ɗariƙar tijjaniya muna da yanci za mu zuba mu jami'an tsaro kuma mu gani za su yi adalci ko kuma yaya za su yi adalci ko ba za su yi ba yadda suka yi wannan muna so duk yadda za a yi a yi komi ya zama an yi shi bisa adalci wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kowa ya sani izala su suka kawo bala'i da kasan nan kowa ya san yadda suka zagi shehinanmu suka ci mutunci shehinanmu kowa ya sani har gobe ba su bari ba hasali ma wasu suna kiransu mushrikai haka suke kiran mu mushrikai to saboda haka wannan abu ne wanda an bude kofa yanzu ba bacci za mu yi ba mu tijjanawa kowa ya ce alhamdulillah mun gode ma Allah da Allah ya nuna mana irin wannan rana yau a ce mu ne za a kai karar mu da sunan mun taba wani shehin shehin wahabiya kuma kamar yadda muke fada wallahi ni da kai da koma waye hukuma za ta yi hukunta kowa ya sani amma ba a zama hukuncin ya zama da adalci ya zama da adalci kuma kamar yadda aka yi wa da tajaki aka yi masu waye da sauransu wai shi suke son su yi fansa har yanzu ba fansa ba ku kama hanya ba saboda mu ba ma yin mu sai da zakara kuma wallahi wallahi wallahi mu zuba mu da ku yanzu muka fara yanzu ne aka fara za mu je duk inda kuka san malamin ku sai ku koyi kasance hatta za a wazin kasa da kuke yi kuna zagin shahidai kuna kafirta su wallahi kuwa sai dai ya buya a Najeriya ina gaya muku sai dai ku buya a yanzu kan muna gaya muku wannan saboda haka tijjanawa ina roƙonku kar wani ya ji wani abu ɗas wani ya ce wai ya ga bidiyo ransa ya ɓaci wannan dama harkar da'awa haka take ba matsala ba ne ko yanzu da jaki da aka sa shi a gaba ake so dolensa ne don ya dawo kan hanyar Allah don taɓa manzon Allah yi ba muna yi ne don wai a walakanta shi ko a yi masa wani abu a walakanta shi da za a yi saboda walakanta addinin musulunci da yi amma ba ka muna da kiz da shi ba mu da kiz da shi ba ruwan mu da shi idan zai iya tunda ya kasance ya zagi manzon Allah to duk wani walakanci zai iya bi bayansa saboda mu ji daɗi a ranmu kasancewa ya taɓa darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka mu tijjanawa ba a san mu da walakanta wani ba amma kuma an san mu da karɓar haƙƙin saboda haka za mu karɓi haƙƙinmu a wajen dukkan waɗannan wahabiyawa tunda kuka tsokano wannan mu je zuwa insha Allah ta'ala saboda haka ina ba da haƙuri ma dukkan ɗan uwan mu tijjanawa kada wani ya ji wani abu a wani abu a ransa na cewa kaza ne sai ya ji yana nan kuma wannan da'awa dama haka ta gada kuma wannan ba wani matsala ba ne wallahi mu ba mu ɗauki wannan a matsayin matsala ba saboda mai mun san hukuma ta fi ƙarfin kowa kuma yayin da ta ce masa ka yi bidiyo saboda a nuna wa mutane saboda wannan wuri in an shiga ba a shiga da kaya ko ba a kaza ko ba a kaza kai ko ba sun ce shube din za su iya tubewa ba matsala ba ne saboda me saboda su sun fi ƙarfin mu amma a muhallin shayi shin da gaske an zalunce mu an zalunce mu da shi ya zagi shehinanmu kuma su waɗanda suka yi zaluncin suka kai ƙarar in an yi wannan hukunci ya yi daidai shi ne muka son jami'an najeriya lalle su sa ido su gani idan muka ce za mu kawo musu kasussukan albani da ya tsine ma shehunninmu ya zo ya faɗi wata kalmar da duk Najeriya ba wanda ya taɓa faɗa wa shehu Tijjani wata kalmar da yake faɗa. Idan da yaƙi za mu yi damuta da yaƙi. Amma yau wani azzalumi baƙi ya ce wai zai kai ƙara. Saboda shi azzalumi ne shi. To amma wannan ƙofa ne wanda mu je zuwa kun buɗe ta kuma ina kira ga dukkan masu ilimi na Najeriya Tijjanawa Muhammadawa wallahi tallahi wannan wata nasara ce babba wanda aka ce yau wai ɗan izala ne wai yau zai kai ƙara da sauransu yau ya koma tun da lokacin da muna zaune muna kallo za su je su yi wajin ƙasa su zagi wanda suka ga dama su ci mutuncin wanda suka ga dama ana kallon su ba mai ce komai mun tashi zaune su ce a ai hakuri ai hakuri yau aka koma hujjar su ta ƙare dalilin su ya ƙare komin su ya ƙare su ne za su rubuta takarda su ce za su kai to ai kaga wannan sai mu ce alhamdulillah hujjar su ta riga da ta kare wahabiyya dama ba su da hujjar komai wallahi saboda haka mu gode wa Allah da wannan abun ya tsaya a haka kuma muke ta kokarin in Allah ya yarda kamar yadda muke gaya wa dukkan tijjanawa duk inda muke wallahi kowa ya kada fayil ɗinsa yanzu ne aka fara wallahi yanzu ne aka fara mu ai dawa tuntuni shekara 2015 muka fara wannan da'awa muka fara tashi don mu tabbatar wannan ƙaryar da in izala suke yi wannan cin mutuncin da suka yi muka ce dole mu stopping din wannan to an zo gurin yanzu tunda yau sa suka yi ƙara ina suke da da suke cewa shehune sun yi kaza kaza kaza su je su yi wajin ƙasa su je su zage mu su ci mutuncin shehunan mu yau aka wayi gari ba su isa su yi ba in ka yi a cikin minti goma za ka ga wannan ya fito wannan ya fito wannan ya fito wannan ya fito ba abin da suka gani da haka dan Allah tijjanawa kowa ya kwantar da hankalinsa wannan ba komi bane a da'awa wallahi ba komi bane wallahi ba komi bane yau da a kaddara ma sun yi arrestin dinsa misali su ce yau sun yi arrestin din sai ya abul fatai saboda da'awa ko wani abu ba matsala bane ya dangana da meye ne ya sa aka yi arrestin ɗinka ka zagi manzon Allah ya sa ka yi arrestin ɗinka kaga wannan wani abu ne wanda lallai kowa ya sani tun daga duniya ne ballata na za a je lahira kuma ya tabbata ka zagi manzon Allah ba irin kage na ƙarya da suke yi wa mutane ba to saboda haka mu gode ma Allah mu gode ma Allah mu gode ma Allah idan muka koma tarihi shekara goma sha da suka wuce kowa ya san irin cin mutuncin da suke yi su fito su faɗi abin da suka ga dama su zage mu su ci mutunci shehu ibrahim su ci mutunci shehu tijjani shehu nan mu shehu layir bauchi manya manya shehu nan mu shehu tijjani ya mota shehu atiku manyan malamai ba mai ce musu kala ba mai ce musu kala ashe mu tijjanawa ba za mu gode ma Allah ba yau an wayi gari dan izala yana kuya yana gudu yana cewa ana cin mutuncinsa da ba sa bin musalla ba sa bin kowa sallah sun koma yanzu suna cewa kowa musulmi ne sun koma suna cewa kowa musulmi ne to daga wannan wata babban nasara ce kuma a kana a misali in ana magana suna cewa yara yara yara yau aka wayi gari waɗannan da ake gani suka hana su bacci suka hana su kwanciya suka hana su kwanciya hankali a duniya ba abin da suka gani muna gaya muku wallahi tallahi ba abin da wahabiyya suka gani tukuna da saura wallahi da saura domin Dr. Jaki abin da aka yi masa ina son gaya muku mu ne yan bauchi bai taba tunani a duniyan Allah nan za a yi masa haka ba bai taba tunani akwai wani mahaluki da ya sai masa wannan ba to wannan babban nasara ce kuma yanzu ma yana onda wannan tafiyar wallahi don sai inda kawai ƙarfinmu ya tsaya saboda haka tijjanawa masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya kwantar da hankalinsa kar ka damu duk wani yayi magana ko ya yada bidiyo tunda an yi bayani ai ba ba karamar nasara bace tunda su wancan arrestin din su aka yi shi ba arrestin din su aka yi ba an ce da Allah kai kaza da Allah kai kaza da Allah kai kaza saboda me su jami'an tsaro ai adilai ne sun san abin da suke sun san albanin nan ba abin da bai yi ba sun sani ba abin da ba su sani ba saboda haka da Allah mutane a kwantar da hankali kowa ya nutsu ya san cewa yanzu da abin da muka son a yi kasu suka wahabiya da duk wanda kuka sani ya taɓa ɗariƙar tijjaniya ko faida ibrahimiyya shehu ibrahim ko shehu tijjani tunda wannan ya nuna mana wani abu abin da ya nuna mana wata cibiya wata ƙungiya za ta iya kai ƙara wai saboda an taɓa malaminta in dai wannan ne to alhamdulillah an zo gurin abinda muka daɗe muna nema kenan yanzu abinda muka daɗe muna nema saboda haka jami'an tsaro abinda muke so ku yi yanzu ku yi mana adalci tsakaninmu da wahadiyawa maƙiya manzan Allah maƙiya Allah maƙiya zaman lafiya ku yi mana adalci a tsakaninmu da su wallahi mu ba mu not noble sunan mu ba ma komi ba ma jayayya ba ma musu ba ma cin mutuncin wani amma mu sani cewa ba yadda za a yi mutum ya zo ya duba shehu tijjani ya ce masa dan fowon nayi ya duba shehu tijjani ya gaya masa wannan amma wani dan iska jahili ya ɗauki wani abu ya kai wai an taɓa wannan wanda ya faɗa shehu tijjani wannan magana wanda wannan magana tana na kafin shi ne wanda ya yata wannan abu a Najeriya to in ana son zaman lafiya ya kamata a yi adalci a tsakanin mutane yayin da ya yi wannan magana shi ɗin ne aka yi masa duk da mun san yana can yanzu yana can yana jin abin da yake ji a lahira amma dai man sanna fil islami sunnatan sayya falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah wannan sunnanta wannan abin da yayi yana nan ana bin sa da shi har zuwa tashar kiyama domin shi ne ya sunnanta cewa Shehu Tijjani dan fuwan nayin a Najeriya shi albani shi ya faɗi wannan kalma to saboda haka shi zalunci baya tabbata kuma alhamdulillah abinda aka yi dukkan wani batijjani wanda yake jin wani abu dan Allah ya kwantar da hankalinsa hanyar mu da tasu ba ɗaya ba ne yadda aka biyar da mu da yadda aka biyar da su ba ɗaya ba ne idan kuma muka koma baya muka duba tarihi mun san mu ne da nasara tunda yau an wayi gari wanda ake cewa yara su ne suka zo suka ɗaga musu hankali suka hana su barci suka hana su komai suka gagara yin komai yanzu ba su da wani hujja duk abin da za su faɗa sun faɗa duk abin da bawahabi yake da shi a doron ƙasa da sunan ilimi ya riga da ya faɗi shi ba yi da wani abin da zai faɗa yanzu abin da ya rage kotuna ne za su cika dss za ta cika cid za ta cika shi ne kawai duk wanda yake da dama ai akwai su a kano birjik suna nan a gombe birjik wanda suna kiran shehunanmu suna kafirta su suna musu maganganu tun da haka ne an zo wannan gurin yanzu jami'an Najeriya sun nuna idan wani an zagi shayinsa zai iya kawo ƙara to shi kenan sai mu ci gaba da yi za a ci gaba da wannan kuma ina son gaya mana mu da macin tuni ba ma tsoron wai dan izala ya zage mu amma zagi ya tsaya akan mu ba akan bayin Allah salihai waliyan Allah ba saboda musiba man adali waliyan fakara zan to bil harb shine abin da muka tsoro kawai amma idan mu ne ko kuma misali a ce wani daga cikinmu wani abu ya faru da shi a wannan da sunan ɗariƙa da sunan addini da sunan wallahi fa marhaban abin da ba ku sani ba shekara ɗaya da ta wuce sai ya abul fatai da kai ganinsa ya shiga irin wasu abubuwa wanda ya fita sunnin kair wayannan duk sharri wahabiya sharri wahabiya saboda haka Allah ya kara masa lafiya, Allah Ubangiji ya kare gabansa da bayansa ya kare gabanmu da bayanmu, dukkan waɗannan wahabiya makiya manzan Allah, makiya shehu tijjani, makiya sufaye suke yi don Allah don annabi, kada wani daga cikin batijjani ya damu. Yanzu mu in faɗar za a yi mu ne muke da riba ba su ba, saboda su kan yanzu wanda suka sa a gaba kowa ya ga yadda aka wujujjuga shi ake kai ake kai kuma ba za a fasa ba kuma duk wanda ya fito za mu yi maganinsa ta wannan hanya insha Allah ta'ala saboda haka muna godiya ma Allah subhanahu wata'ala kuma yanzu ni din nan wallahi tallahi tani ban san hakikanin da ba abin da ya faru ba saboda me saboda ni na ga an yi magana kuma ya fito lafiya lau ba wani abu an gayyace shi kawai an yi magana kaga da ba yadda za a ce an yi arrestin din sai ya burfata yi ba sani ba ba zai yi ba saboda haka lafiya lau ne ka ka yi bayani abu kaza da kaza da kaza lafiya lau ne kuma arrestin din ma gwamnati za su iya yi kuma ba abin kunya bane mu gojen mu ya dangana don me aka yi arrestin ɗinka in an yi arrestin ɗinka ka zagi manzon Allah ko ka yi wani kuskure ko ka yi wani zagi ko ka yi wani abu mai kama da wannan wanda bai cancanta ba to wannan wani abu daban ne amma ai albadi azlamu idan wani ya yi zagi wannan ya rama to wanda ya fara zagi shine azzalimi wanda ya zagi shine azzalimi wanda ya zagi shine azzalimi mutum ya zo ya sunnata sunna sayya ya ce shoti jani ya ce shoti jani dan fi wannan amma wani azzalimi matsiyaci ya zo ya ce wai bari ya je ya kare shi ko ya kawo wani magana kuma ma har addu'o'in kajinsa idan wannan ne za mu bi yanzu a cikin janawa su wahabiya sun isa su sha ruwa ne sun isa su sha ruwa to saboda haka achievement da muka yi a yanzu a takaicin takaitawa tijjanawa mun yi achievement yau ina kabiru gombe yake ina bello yabo yake ina gero yake kowannensu yana tsoron ya fito social media yau ya yi magana iya ita ya fito ya yi magana mana ya fito ya ce za a yi mukabala da shi mana ina kuke an ɓatar da su wallahi an ɓatar da su an ɓatar da su ba don wani abu bane kuma saboda jajircewa matasan tijjaniya wancan wancan zamani ya riga da ya wuce ba na mantawa a 20 Uh, 2010 mun dawo daga jami'a muka tambaya muka ce ya kamata mu yi forum forum na matasan tijjaniya saboda lokacin akwai wani wazin da ɗan gombe ya yi ya zagi shehu tijjani ya zagi shehu ibrahim na yi kwana biyu ban yi barci ba wallahi ba na manta wallahi ce dole mu mu zauna mu fito da wata tsari wanda dole ne mu mayar da dukkan ruduci wanda duk ya taba mu mu taba shi wanda ya yagune mu mu yagune shi wanda ya buge mu mu buge shi wanda ya bar mu mu bar shi yau gashi nan an cimma buri an cimma buri an cimma buri yau ba wanda ya isa ya fito ya zagi shehu tijjani ya zagi shehu ibrahim mu bar shi kowa ya ga dai yana da tijaki duk da shi ba ilimi bane da ilimi ne sai mu kama masa mimbari amma shi ba mimbari ba mimbarinsa ba da ilimi bane mimbarinsa na zagi ne in kace zaka bi shi kai ma zaka halaka in kace zaka bi shi kai ma zaka halaka don ba karatu zai baje ba amma yanzu kamar Abdul Jabbar da lokacin da yazo ya baza shehu Tijjani ai mun baza masa mun baza masa ilimi ne shekara bakwai muka yi muna yi da shi kafin abin da ya faru da shi ya faru da shi to saboda haka ashe duk wannan mu Tijjanawa ɗan faira shehu Ibrahim ba dole mu gode ma Allah ba Allah ya kawo mu wannan lokaci wanda za a ce yau ina wajin ƙasa yake mun taba zuwa kwanta gore da sai jabul fatai mun taba zuwa muka samu suna ta kayya kayya ana ta waye ana ta waye a lokacin nan muka zo ana wazi muka zo muka wuce muka tafi mutum yana yin raji a lokacin za mu buga masa to saboda haka yau an samu achievement a dalikan tijjaniya wallahi ba wani wanda ya isa nuna mana yatsa a ilimi ko ta wani bangare za a fito a masa to ashe kenan mun gode ma Allah yau wahabiya ilimin su ya kare hujjan su ya kare har a ce almajiran albani ne za su iya kai kara mun muku gori kun ji kunya tar da irin wannan wannan irin kunya da irin kasala wanda ba za ku iya kare kanku da ilimi ba ba za ku iya kare kanku da ilimi ba yanzu tsakaninku da Allah almajiran albani almajiran albani zaria tsakaninku da Allah idan za a ɗauko kasussukan albani wanda ya zagi mu ya isa kwanta gabarinsa ya isa kwanta gabarinsa tsakaninku da Allah albani bai ce dukkan ɗan boko haram dukkan ƙungiyar izala izala gaba ɗaya babu wanda almajirin da bai shiga boko haram ba zalla albani bai faɗi wannan ba wai saboda kun ya kaga walakanta wani an ja kama wani an yi kaza shi ne kawai wanda ihu ba inda zai kai ku wallahi ba inda zai kai ku bari ga muku ba inda zai kai ku saboda yanzu wannan in muka ɗauko kasukan albani wallahi inda a ƙasashen turai ne sai an tono kabarinsa sai an tono shi a inda yake in ya zama ƙasa shi kenan in bai zama ƙasa ba ya zama abin da ya zama ko mene ne ko kura ne ko alade ne ma da ciro shi in ma abin da aka samu a ciki ya shiga ya zagi shehu tijjani ya zagi shehu ibrahim ya zagi shehu ɗayiru ya zagi dukkan malamanmu amma ku wai saboda baku da adalci baku da tsoron Allah ku ce wa ku ne za ku kai ƙara ku ce za ku kai ƙara saboda a walakanta wani saboda shi saboda ku ba ku da kunya to alhamdulillah ba ku samu abin da kuke neman ba ai abin da kuke nema shine a ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza wallahi ba ku samu ba kuma wannan ba komai bane in sai ya bulfata ne kuka so idan kun ga dama wata rana da safe in dai wai don singileti ne da ya sa singileti yayi magana da safe wata rana zaka same shi da singileti dinsa yana zuwa ya boktin ɗinsa ya abubuwansa na zamani ya dawo wannan ba matsalarsa ba ne ku kuka gani wannan matsala ce wallahi ba matsala ba ce kuma mu abinda muka yi imani mun san jami'an tsaro na Najeriya mun san za su iya ladabtar da kowa za su iya hukunta kowa saboda gwamnati amma a yanda kuke tsammani wai za a rinka biye muku yanzu haka fa abun mamaki ya ci janawa ku sani bari ga muku wani magana ƙara ƙara ƙara ƙara da aka kai da sunan an kai su a shaidi abu fatai ko an kai mutane da tijjanawa ƙara ina ganin ta kai goma sha tsakanin dss da da cid ni dinnan na je dss da cid wallahi ban san adadi ba ban san adadi ba wallahi da sunan a an kai shuwa ne a an kai waye an kai rubuce-rubuce ne duk saboda maganar Dr. Jaki ya dame su. Maganar Hotoro ya dame su. Idan da a yanda mutane suke tsammani muke, wallahi da dukkan mun nan adaure muke. Amma Allah shi ikonsa in sun hada sun hada sun ba da kuɗi, sun ba da kuɗi. Akwai wani kes da muka taɓa yi da su wahabiya ba. An je za a karɓi za a karɓi court order muka samu dukkan alƙalin nan gabaki ɗaya duk inda muka je sai a ce ai wannan din ya riga mu zuwa sai da muka hada da manya tukunna Allah da ya ci ikon sa ya tafiyar da lamura to sharrin da suke mana dama gunaye ne ɗan iska ne ɗan sharri ne manzon Allah ya faɗa hudasaul asnani sufahaul ahlami wawaye ne ba su da hankali ba su me suke yi ba da ka idan suka tashi sai ka ga sun haɗo bidiyo bidiyo bidiyo wani ma ya zagi manzo Allah sun haɗo wannan da wannan wani ma ya zagi manzo Allah wasu a tunanin su wai a haka din shine wani ma ka gaishe ba ya zaki ka san ƙarya ne sharri ne ya san su kansu ma ƴan uwansa su gari su san sharri yake sharri yake to wallahi mu ina mai tabbatar muku shirin da muka yi wallahi tallahi ba dan Allah ya riga da ya kare ba shirin da muka yi ma wahabiya mun san cewa wahabiya sharrin da za su mana sai ya wuce wannan sai ya ninninka Allah ne kada ya san irin sharrin da suke amma Allah ya kare mu muna da hazrun Allah muna da hazrun Allah wa ni'mal wakil 150 din nan kullum muna yin sa saboda haka kowane batijjani ya riga dalikarsa ya riga zikirinsa ya riga hayyuzinsa kuma kar ka ɗauka don kana tijjaniya yau an kama ba wahabi ya yi wani abu ka kai tsammani za ka je kai barci shi ma ba zai je ya haɗo gabar da yamma ka sani a cikin jami'an tsaro suna da nasu su ma a cikin dukkan wani abu na hukuma da ka sani su ma suna da shi don haka suna nan suna har hada abin da za su hada ba dan gaskiya muka taka ba kowa ya sani mu tijjara ba mu da gata a gwamnatoci amma gaskiyar mu ne take tafiyar da mu gaskiyar mu ne take tafiyar da mu saboda haka wallahi mu gode ma Allah mu gode ma Allah mu gode ma Allah irin wannan abu don ya faru ba komai bane yau aka ce maka ana magana shehu tijjani shehu ibrahim manya manya aka koma a'a za a kama wane za a yi waye ne za a yi ai kaga magana ya kare kai ba ka gani ba sa iya bacci ba ka gani ba sa iya bacci yanzu suna nan dare da rana suna can suna can kowane munafiki zai fito ya ce ga yadda ya kaso ya shiga kai ka san abin da zai ya sa wayannan suka shiga waje suka shiga cikin irin wannan wannan wannan wannan wannan kurkuku ko kotu ko wani waje in ba gaskiya muka taka ba ya isa mun isa mu karshe ne saboda haka wannan shiri ne wanda sun daɗe suna shirya shi sun daɗe kuma suna yi kuma tun ranar da na gani suna ta yaɗa wannan takarda suna ta kaza suna ta kaza suna ta kaza akwai ire-irensa suna nan bila adadi amma mu abin da muke cewa muna gaya muku fa marhaban mun gode Allah ba abin da kuka yi wallahi wahabiya kun ji kunya wallahi in dai za a ce yau Kabiru Gombe zai fito ya zagi shehu tijjani yadda yake so ya zagi shehu ibrahim yadda yake so da tajaki ya kama sunan nakin malamai da sauransu ya yi abin da ya ga dama yau ku ne za ku kai ƙara ashe kuna da kunya ba ku da kunya ashe ku da kuka isa yanzu yau ku ce za ku kai ƙara inda kuna da kunya za ku kai ƙara ku yanzu har ma kuna da idon da za ku ce za ku kai ƙaran wani inda adalci ku da adilai ne amma da yake ku ɗan iska ne dama su fahawar alamin nan ne manzan Allah ya faɗa wawaye ne ku wawaye ne wawaye marasa hankali haka manzan Allah ya faɗa musu ba su da hankali saboda haka mu mun gode ma Allah kuma wallahi tallahi muna gaya wa lauyoyinmu na tijjanawa musamman forum na tijjaniya lawyers su shirya su yi aiki tsakani da Allah kar kuma a samu irin wasu wanda muke aiki da su kaga mutum yana aiki kawai yana ne yana neman kuɗi ne ka tsaya kai aiki wa shauki tijjani da shauki ibrahim wallahi mutanen nan yadda suka fito da wannan hanya yanzu hanya ce straight wanda suka fito da mu suka fito da ita wanda wannan hanyar za ta kawo mana maslaha mai kyau a Najeriya ba ɗan iskan da ya isa yanzu ya kira shehu Tijjani ya zage shi a bar shi ba ɗan iskan da ya isa ya kira shehu Ibrahim ya zage shi mu bar shi tunda yanzu wannan ƙungiya wai me ya sunanta ƙungiyar Albani ai wata ƙungiya ta kashe ta kai ƙaran ko har tana kai Abuja da sauransu To da muna wayar wa jami'an tsaro, muna wayar muku da hankali da tunani don Allah ku rinka ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasa. A ka'idar addinin musulunci, idan mutum ya zage ga kai karama kai kai adalci, shi kuma shi ne azzalim. Yanzu saboda Allah mutum ya zo ya zage mu, ya duba jagoranmu ya ce masa ɗan kowan nayin. ya gaya ma shauti jani waliyin Allah jikan manzan Allah jikan manzan Allah wanda duk duniya ta yarda banda ɗan iska wahabiya wasu kaɗai ne wanda suke nan ma wanda ba su karanta tarihi ba ba su karanta dauloli ba ba su karanta daula banu umayya abbasiya a darisa ba su karanta ba amma wanda suka yi karatun tarihi sun san shauti jani jikan manzan Allah wallahi ba wani maluki ɗan shi ma cewa suke mun kwace musu shehu tijjani saboda sun san silsilar shehu tijjani direct ne to manzon Allah amma wannan mutum ya zo ya ce shehu tijjani ɗan fowan nai ina jami'an tsaro suke ina wa'annan wahabiyya da za su iya kai ƙara suke ina suke lokacin da za a ce wa shehu tijjani ɗan fowan nai ya ce wa shehu tahiru ya ce wannan wani kaza ne ya faɗi suna mummuna ya gaya wa shehu tahiru kuma kwallo yanzu ko idan muka ɗauki wannan muka kai jesus ba za ka a tona kabarinsa ba za a tona kabarinsa daga ku shirya yanzu za a tona kabarinsa za a tona kabarinsa dole ne a kiro shi mu ga meye ne cikin kabarin meye ne cikin kabarinsa saboda haka mun gode ma Allah mun gode ma Allah mun gode ma Allah mun gode ma Allah tunda duk abin da kuke nema din ba ku same shi ba kuma mun sani kaidin ku kuna yi amma mu ci gaba kuna yin wannan kaidodin da kuke yi mu kuma in Allah ya yarda fa inna jundana lahumul ghalibun wallahi Allah shine mai rinjaye manzon Allah kuma dafa'i ne gare mu gaba daya wanda duk wanda ya isa ya ja da mu ya ja da mu ai yanzu ne aka fara shi kuma kar ku dauka wai ko za ku sanya yama sai ya ji gwiwa ko wani a wallahi ba ba a je ko ina ba tukuna ba inda aka ji ai tun da kuka ga mun ɗauki wancan hanyar mun kai ta gashi yanzu haka kuma mun ɗauko wannan wallahi sai mun je ƙarshe sai an wayi gari ba wahabiya in an kamar yanzu kun gani yayi wahabiya an ce masa dan izala ma gudu yake me ya kawo wannan guduwa suke yi da suna cewa ƙungiyar izala ƙungiyar kaza ne yanzu su kamar da sajaki ma ya ce da ƙungiyar izala da da da da da da da da da yahudawa gane yahudawa da su amma da yake al-kufru milla wahida sai suka hada kai a wannan lokacin suna so su goya masa baya kuma abin da basu gane ba mu dattajafi hatsarinsa ya fi muni ma izala a kanmu mu ba mu da matsala da shi inda zai ƙare mana manzon Allah saboda kar a samu mummunan future generation a samu yara ba su san girman manzan Allah ba shi yasa muka tare shi amma wallahi mu ba mu da matsala da shekara nawa yana zagin shi ne ba wanda yake kula shi saboda mun san jahili ne bai san komai ba jahili ne bai san komai ba ba dan kar ya zamto yara da kuma wato taba jalibin annabi Muhammadu zai zama mutuncin manzan Allah zai yi ƙasa a tsakanin jama'a yayin da ya ce manzan Allah ake sallallahu alaihi wasallam to in mun bar su za su mai da manzan Allah wani abu a baya wallahi ba da ba wallahi ba ta baya cikin wanda za mu kula baya ciki kuta kuta baya ciki saboda ku duba dukkan masu hankali wahabiya yanzu sun ja baki sun yi shiru sun san mahaukaci ne bai san me yake yi ba duk wanda ya gani abin da suke yi a harkar kotu a kira ka kace ai kotun nan kaza ne kaza ne jami'an tsaro gwamnati suna kallon ka sai lokacin da wanda ka kira su din suka watse kowa ya watse za a zo cafke ka ɗakin matanka za ka je kai musu bayani wallahi za ka je kai bayani kar ka ɗauka bari ka kai gwamnati ba wasa bane gwamnati wani abu ne dole ne ka bita to saboda haka wannan abun ne suke jin haushi suke jin raɗaɗinsa shi sa suna so kamar su kashe mu gaba ɗaya ina nufin in ake kashe mu suna nufin kamar su kashe tijjanawa gaba ɗaya haka suke ji don ba wahabe bai taɓa shiga wani tirɗiɗi da wahala irin wannan lokaci ba wallahi ba wahabe bai taɓa shiga bala'i irin na wannan lokacin ba kuma tukunama wallahi tukunama saboda mu mun gode ma Allah a yanzu su kai mu ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba kar ku manta kafin kamar su jaki kun san magana da ya fara aiko ya ce an je CID wai mun je an kira mu wai wawaye sun je an ajiye su a masallaci an yi kaza kaza ai jami'an tsaro suna kallon sa ran da suka dambe shi ya sake faɗa wannan maganar to don haka idan suka yi mana wani abu kar mu ɗauka mu ma za mu dinga kai hari yanzu jama'a mu tijjanawa akwai abin da Allah ya mana irin wannan ma a ce a kama mutum maƙiyin manzan Allah a kai shi gidan yari ya kwana goma ko sati yana ɗaure kuma dalilin musulunmu mai muke son Allah ya mana mai muke son Allah ya mana fiye da haka maƙiyin manzan Allah wanda ke mun faɗa shi ma aka zo ka tiyata shi ya ce ya tuba ya janye ai damuwar mu dama ba wai ɗan walaƙanta shi ko da babu da ke da su amma cewa ya janye maganan manzan Allah wallahi da jakin nan yanzu da yau zai fito ya ce ya jinya maganar manzon Allah ya tuba sai mu ce mun da shi saboda me saboda shari'ar da ake yi da kuma yanayin da ake ciki a yanzu sai mu ce to wannan watakila kuskure da yi amma shi mutakabbirun ne jabbairu ya ce ba zai tuba ba don haka muke son a jawo shi ya dole sa ya tuba a dawo da shi ba ya tuba abin da muke magana kenan shi yanzu kaga dukkan jancan hotoro kaga shi da yazo ya ce ya tuba duk da ya dawo daga baya ya yi ta gyarawa a'a saboda kar a ce ya ji kunya saboda kar a ce wani abu kunyan mutane ya fi masa shi ya ji kunyan Allah tun da ka tuba ka ce ka tuba abin da kai ka je ne ka tsaya a nan abin da kai kuskure kai ka tuba mana in ka tuba shikenan sai barka tunan kasar ba ta shari'a musulunci bane asalinta ai ko kuma mu ce a yanzu kawai abin da ake yi wasu ne wanda suka yarda da shari'a musulunci a yi wannan harka ta shari'a musulunci daga kasa ne da kowa zai iya faɗa abin da amma duk abin da ya shafi mutuncin annabin mu ba za mu bari ba shi kuma wannan mutakabbirun din yace ba zai tuba ba shine inda matsala take to da haka jami'an tsaro don sun je sun gayyaci wani mu ya ji ya yi bayani ko ya yi wani abu mai kama da haka ko ta haya za a ce wani a ce masa ya sa singileti ko ya sa kaza ko ya sa kaza abin da nake so gara ka gane cewa girman abin da ake ciki ka san sharrin da wahabiya suke kan kan abul fatai sai ya abul fatai ka san sharrin da suke ka san da ba dan addu'o'in ku tijjanawa da kuma tsayuwa irin na manyan shehinanmu da manyan malamanmu wallahi ganin sama ba za ka iya gani ba ka san sharrin da suka yi dare da rana a kansa ba ka sani ba ka san sharrin da suka yi akan sauran masu da'awa ba ka sani ba saboda haka mun gode ma Allah da Allah ya nuna mana yau dan izala hujjarsa ta kare ba wahabi hujjarsa ya kare wai sai dai ya tafi DSS ko ya tafi abin alhamdulillah da shehu tijjani da suke zagi suna tsine wa shehu tijjani suna tsine wa shehu ibrahim Allah ya sa hujjar ya kare tsinewan bai da amfani suka ga cewa yanzu in ya taba shehu tijjani akwai giredan da in ta zo za ta dauko daga ibnu taymiyatul harrani ya ragargaza su ya ragargaza muhammad bin abdul wahab da sauransu shine saka ga sun koma dss shi zaka ga sun koma cid takaddu kala kala kala kala hatta akwai polis wanda muka je wata rana wajensa aka ce an kira mu muje ayi akwai maganganu kaza kaza yace wa'annan mutane ya aka yi haka takaddan yau daban na safe daban na rana daban na dare daban saboda akai da tijaki na safe daban na dare daban na yamma daban haka suke yi ba manya da kanana haka suke kaiwa kuma dukkan magana sai ya ji abul fatai sai ya ji abul fatai to saboda haka muna ba wa tijjanawa haƙuri kar wani ya ji ransa ya ɓaci wannan shi ne gwagwarmaya shi ne gwagwarmaya shi ne gwagwarmaya shi ne da'awa na addini kai dai in kai gwagwarmaya kar ka zo mutum yana gwagwarmayarsa ta ƙarya ya nuna ma ai yanzu suna yin gwagwarmaya a wannan ya mutu wuta zai tafi yanzu wannan yake baya son albarkar manzo Allah gwagwarmaya ta ƙarya yana mutuwa tafiya zai kawai yana zuwa manzo Allah sai ke ba ruwa na dai abin da manzon Allah zai gaya masa kenan to amma in kana kan gaskiyarka kamar yadda sai ya abul fatai ya fara mutum ne ya zo ya duba shehunka jagoranka ya ce masa dan fa ya zo ya gaya wa shehu ibrahim ya ce kowane gari shehu ibrahim ya ce sai ya yi aure kuma ba wannan kuma ba ba wahabi ya tsinannen Allah ya sani ya san mutumin nan ya faɗi wannan magana kowane gari idan ka ce kowane gari a Najeriya kowane state 35 30 37 ko wuce 36 including Abuja kowane gari Shehu Ibrahim yaje yace sai yayi aure wannan akwai kazafin da ya kai wannan amma kuma hakan wai kai ne zaka kai kara haka ake yi yanzu muka ce za mu yi wannan ba kotun Najeriya sai ya cika da da masu jebu iskanci ba kaman bunsuraye wallahi kotun Najeriya sai ta cika da ku kuka zagi shehu ibrahim kuka zagi shehu tijjani kullum shehunan ku abinda suke kenan aiki kenan ba su da wani wa'azi da za su yi in ba su zagi shehu kai inda izala ba ta zagi shehu tijjani shehu ibrahim ba ba wanda zai san su asalin a sana'an su ma da wannan ne aka gina su wallahi aka ce akwai gashin munkari aka ce bace jare baya kaza baya kaza hakan nan dai gashi nan amma wai yau su ne za su koma wai su ne wai za su kai mu DS wai za su kai mu CID wai za su kai mu civil defense saboda ba su da kunya ba su da tsoron Allah saboda su wato su dama sun halatta wa kansu jinin musulmi gaba kida in sun samu dama kashewa za su ka ji wannan mu duk karan da muka kai saboda a zauna lafiya ne kuma ba mu fara kai kara ba sai da muka tabbatar an fara kai mu kara don Ibrahim Jesi na zan faɗa shi ne farko wanda ya kai sai ya jabul fata yi kara. An ɓata masa suna, an ce masa kaza, an ce masa kaza, muka yi ta buga sai da muka yi wajen wata biyu. Ƙarshe sai da aka samu aka abu da nisa kuma Ibrahim Jesi nan nan kowa ya san irin abubuwan da ya yi. Lokacin da ake wa zai ba biyu kowa ya san a garin nan irin zafin da ya mana. amma shi ne ya ɗauka ya kai CID ya ce a kawo shi Jabal Fatai a rike shi saboda ai ya zage shi ya ce masa ya masa kazaki ai yana da iyalai shi ne farkon wanda ya sunanta wannan sunna shi ne ya fara ya kai shi muka yi ta bugawa ba don Allah ya sa akwai ƙarfin dafa'i da hasbunallahu ba wallahi abin da ya shirya yana da yawa ƙarshe ce ya rantse da Allah wani mutum ya kira shi ya ce ya rantse da Allah ba zai haƙura ba amma da ya ga uwar bari ya ga uwar bari ai kaji ya ce ya duka ya haƙura ɗauko wannan lauya da aka ɗauko ɗan shi'a a cire shi kafuri ne za ka a cire wannan lauya in dai ana son a zauna lafiya wayo kai da kace da kafiri ne me yasa da kace kace a ce shi kuma kai ne yanzu irin su ne ga sunan suna shiga cikin wannan harka to saboda haka sun suka kawo wannan ya fara kawowa mu kuma shi yasa muka ce to yanzu tun da yau wahabiya kun kai na farko kun kai na biyu ko ba ka ba shi yasa muka kai kuma da muka kai din kun ga ai namu ta fita ku tasiri saboda mu gaskiya muka taka shi yasa aka kai namu kurkuku saboda ya riga da ya taka abin da ba za a taka to saboda haka wannan ba zai fitar da ku ba kuma magana na na ƙarshe muna gaya wa tijjanawa wannan zamani zamani ne na nasara mun samu nasara a wannan zamani over nasarorin da muka samu da sukan je su yi wa'azin ƙasa su zazzage mu ba mai ce uffar ba mai kai kai magana ta banda raddi banda raddi banda raddi ai abun saboda lokacin bayan Allah ne zalla ji kawai suka sani to yanzu kuma karen bana maganin zomon bana ne ko ni ba bahaushe ne sosai bane amma dai akwai karen bana maganin zomon bana wallahi tallahi wahadiya ƙaryanku a yanzu ku ci gaba da wannan in ba haka ba kuma a zuba wallahi a zuba ga fili ga mai doki yau kai ne zaka fito ka ce wani zai gaban da baka da kunya baka san me kake yi ba jahili baka san me kake yi ba shehi ne ka su tashi su zazzaki shehu ne suna lahira ka ce wai zai wai ya yi rayuwa da wani mutum yana lahira oh ashe gumi ya yi rayuwa da shoshi jani ko jabar ya yi rayuwa da shi waye ne yayi da rayuwa da Shehu Ibrahim aya da Shehu Tijjani a cikin su suka zage su amma ku ne da baku da kunya a yau wai za ku rubuta takardawa ku kai wa DSS wai za ku kai wa CID wai wai za ku waya kama wai wani ya zage ku saboda ba ku da tsoron Allah ku matsiyata ne ba ku san me kuke yi to saboda haka Allah subhanahu wataala mun gode masa mun gode masa fabuhita allazi kafara ba a kama shi ba fabuhita allazi kafara ai mun ji sharrin da kuka sharra kun yi tare saboda su jami'an tsaro suna da experience suka ki kamawa sun san me suke yi sai ji nasir kuna ji kuna gani abin da ya yi maganan nan tsakaninsa da Allah ya yi magana ne na kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko wannan kalma guda ɗaya wace ya ɗauki manzon Allah ya ce ya janye ba ai ko ya janye bai janye ba saboda ku ne ku ne masu haɗa ko da yake ta wani wurin tijjanawa ina jawo hankalin ku dama wa'annan wahabiyan fa abinda suke jira ba dan Allah ya sa ƙasar Najeriya bane domin ko da yake mu kaman din mu ne yanzu in wahabiyawa suka fito suka ce za su yi yaƙi za mu yi yaƙi mu ma suna ɗaukan bindigogi to wallahi tallahi ba za mu bar su wannan shine kan mu da muke kan gaskiya ma za mu tsoron mutuwa ne ballantana su da suke kan ƙarya ba da haka suka je afghanistan suka kakkashe mutanen mu ba suka je somali mutum da allonsa izu ya rubuta izu sukuni da sauransu a zo a kama allon a ji a yanka shaka suke yi to abin da suke so su mai da najeriya da gumi suka zo suna son su mai da Najeriya haka maulan mu shehu ɗaya Usman Bauchi Allah saka masa alheri ya taka musu mulki ya hana gashi nan Allah ya bashi tsawon kwana kuma ya shi minkum fa sayara ikhtilafan kaseera gashi nan shehu yana nan kuma ana aiki kuma aiki ma ba abin da aka yanzu ne muka fara sai dai idan Allah ya karɓi ranmu muna roƙon Allah ya kawo wanda za su iya dakaru wanda za su tare wannan fada shehu tijjani ya fi karfin dukkan bawahabi shehu ibrahimu inyas ya fi karfin kowa kamar yadda yake faida ibrahimiyya na da kasanta tana nan dar sai dai ku mutu kuma duk wannan hayaniya da kuka da kuke yi wallahi tallahi faida sai ta ma a gidajen kuma sai ta mamaye ku ai kuna gani yanzu saboda haka kun ji kunya abun kunya kun yi jahilci kai ƙara ku ce kun kai ba tijjani a kan albani wanda kun san zagin da ya mana kun san cin mutuncin da ya mana a cikin kuma ba wanda ya ci mutuncin tijjaniya irinsa babu amma tun da kuka kawo wannan sai mu ce alhamdulillah mu ma yanzu da lauyoyinmu muna umurtar lauyoyinmu da wanda suke jinmu da wanda ba su ji mu ba da duk abin da za mu iya za mu yi wallahi dubba wahabiya da ya sai ya zagi shehu ibrahim ya zagi shehu tijjani ya shirya wallahi ya shirya duk wanda ya sai ya zagi shehu tijjani ko shehu ibrahim wallahi ya shirya ya shirya mu je muna gaya muku kenan ya shirya yanzu ne za a fara yanzu sai ku je ku gagara barci saboda mu ma za a ci gaba da yi mu je mu ci gaba da yi insha Allah kuma muna godiya ma Allah dama wahabiyya abinda suka shirya su suna so da a ce an kama sayyidi abul fatai a daga nan an kai shi firzin kamar yadda wani ya cikin su yace shi abin da yake bukata ɗaya ne kawai yana son ko da kwana uku ne a ce an kai sai ya abulfata cikin kurkuku kawai shi in an masa haka to ya huta wai ya masa haka wai ya huta in dai an kai shi kurkuku ya kwana uku shi kenan shi damuwarsa kenan to in Allah ya yarda ba matsala ba ne kuma ka sani in sai ya abulfata ya je kurkuku don kare martaban manzon Allah don kare girman waliyan Allah wallahi girma ne gare shi girma ne gare shi ku mutanen ku abin da yasa suka kaskanta suka zama tsinannu saboda an kai su ne don sun zagi manzon Allah da ko cewa annabi Yusuf ya shiga kurkuku annabi wane waye ne annabin da ya taba shiga kurkuku don ya zagi wani annabi wani annabi ne ya taba wani malami ne ya taba shiga kurkuku don ya zagi manzon Allah ku gaya mana kuma za ku sha mamaki ba kuna cewa ba ku zagi manzon Allah ba a ke kotu wannan irin rashin basira ba kamar na da su jakidin nan kai da kace baka zagi manzan Allah ba an ce ka zagi manzan Allah kace baka zagi manzan Allah ba an kai ka kotu ka je ka bada hujja ba ka je ka fito da abin da yake hannunka ka ce ga dalilin da ya sa nace ban zagi manzan Allah ba ai mutane biyu in suna fada waye zai raba kotu ne za ta raba da haka tun da kotu ne kotun musulunci ne kai musulmi ne ai kamata kai murna da cewa akwai kotunan musulunci kuma ko me za ka yi ka je ka kare kanka mana in za ka iya amma kana gudu tun daga duniya kenan ba yau mai firul mar'u min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa aki wa fasilati allati tuwi wa ma fil ardi jami'an thumma yunjir tun daga duniya baka je ma lahiran ba kana gudu ba za ka iya zuwa gaban kotu ba za ka iya zuwa gaban alkali ba to ya in ka je gaban Allah ba za ka iya zuwa gaban alkali ba ma balle tana gaban Allah jahilin banza jahilin wafi Allah ya mana maganin su dukkan wani sharrin da suke kullawa wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina qital wa kana Allahu qawiyyan azizan insha Allah ba wani abu kuma sai ya fatai kamar yadda yayi bidiyo yanzu wallahi tallahi ni ni kaina ban san ma a wannan abu wai haka aka yi ba don ya bi shiga lafiya ya fito lafiya ba wani abu tun jiya abin fa bidiyo yanzu ne ma wani kira ne yace ya ga kaza ya ga kaza ya kaza nace me faru suka ce ya ga kaza kaza nace wa to wannan yi normal ne dan normal ne kuma tijanawa ina son ƙara gaya mana wani magana na ƙarshe kar ka damu da wahabi ya ce ai wani ma masa kaza ba ruwanka ba ruwanka kai dai abin da ka sani akan da'awa baka fi ƙarfi a jarrabe ka ba ko da yau kama shi aka yi aka sa masa anka aka sa masa a mota saboda kai ka san ba wahabi in akwai wuka ma yanka shi zai to ballantana sai ya kai shi gidan DSS ballantana akan mutumin da azzalumi ne ya zage mu ya zagi shehunan mu yaransa suka kai don su ce kaza sun ce kaza wayannan sun ce a haka a ba su hakuri me damuwanka babu da damuwa saboda haka wannan ba matsala bane Allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya a ƙasar Najeriya Allah ya yalwata mana arzikin mu na duniya da lahira Allah ya raba mu da sharrin makiya manzon Allah Allah ka raba mu da sharrin makiya manzon Allah Allah ka raba mu da sharrin makiya manzon Allah Allah ka raba mu da sharri Yahudu da Nasara wanda suka yi creating wato Wahabiyawa daga ƙasar Saudiya Riyadh tsinannen ƙasar da manzon Allah ya tsine ma Riyadh wani najidina ya Rasulullah yake hunaka zalazir wal fitan hunaka karnu shaytan dama haka manzon Allah ya fada zalazir din nan shine irin wannan su yi ta rubuta abubuwa su je su yi ta haɗa gabar da yamma saboda haka wallahi wannan ba komi bane mun gode ma Allah da Allah ya nuna mana karshen kaidin mai kaidi ya gama yin sa iya abin da ya iya yi kenan saboda haka dukkan matasan Tijjaniya muna kara kira yanzu ne muka fara tafiya da lauyoyinmu da ƴan uwanmu duk wanda ya san wani yana da yayi wani abu kana da yanci ka rubuta ka kai wa DSS wani ya zargi Shehu Tijjani kana da yancin ka rubuta ka kai wane ya zagi shehu da kana da yancin ka rubuta wane ya zagi sharif ibrahim saleh kuma wannan kar ku dauka wai yanzu mutun jana saboda tun da ga wayannan sun fara haka kuma mu ci gaba da yi kar ku bari kamar dinga idan da a bar su ayi makiya Allah ne makiya manzo Allah mutum makiyin manzo Allah ina don lokacin da muka fara wazin nan wai suna cewa ya za a yi makiya manzo Allah kuna kulawa su kuna kaza kaza sai sun zo sun yanka ka da aikinka don ba su da kunya za su iya zuwa su yanka ka kai da matanka Allah subhanahu wataala ya kare sharrin su Allah ya kare mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana maganin su Allah ya mana maganin su kuma Allah ya kara kunyata su a cikin alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara kunyata su dukkan sharori kuma muna neman addu'o'i domin yanzu haka akwai takarda takarda takarda da suka kai ƙararraki saboda zafin da suka ji na Dr. Jaki da da hotoro ya kai takarda ba mu san adadin ta ba tsakanin DSS da kuma CID police sun kai takardu bila adadi suna nan saboda haka muna roƙon Allah Allah ya kare mana ya kare mu daga sharrinsu kuma tijjanawa hasbunallahu wa ni'mal wakil a ci gaba da yin sa a ci gaba da yin sa mun san dama wannan sharri haka yake kuma da'awa dama haka ta gada wannan ba komi bane ba zai yi kai da'awa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa kun san lokacin da kafin yayi yayi hijira yanda aka sa shi aka jefi manzon Allah aka yi masa abubuwa duka to Allah ya ce hasiban nasu ayyutura ko yaqulu amana wa hum la yaftanun Allah ya ce dole mu jarrabe ku daga jarrabawa tana nan kuma wannan ba komai bane a cikin jarrabawan Allah ya muna roƙon Allah ya jarrabe mu da abin da za mu iya albarkan manzon Allah abin da za mu iya yin sa muna roƙon Allah ya jarrabe mu da abin da za mu iya albarkan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara wa manzon Allah daraja Allah ya kara wa shehu tijjani karama Allah ya kara shehu maulana Sheikh Ibrahim Yas Allah ya kara masa karama Allah ya kara mu lamu Sheikh Sa'id Usman Bauchi karama da lafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tijjanawa duk inda suke Allah ya kara ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma ci gaba da zikirorin mu da wazifan mu kamar yadda aka saba a masallatiyan mu gabaki daya Allah ya raba mu da sharrin wahabiyawa karni shaitan wato dujal kenan wanda ya fito daga kasar Riyadh sune wayannan wato wahabiyawa Allah ya mana maganin su Allah kuma ya kare mu daga sharrin su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa ala rasulillah